kai tsaye assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanmu da haka barkanmu da saduwa da ku a wannan shiri namu na fatawa kai tsaye shirin da ofishin mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya ɗauki nan kawo muku Shirin yana zuwa muku daga gidan rediyo Jigawa da ke dutse da sauran tashoshinmu na FM tare da Ashad Muhammad Nasir Yahaya. Alhamdulillah kamar yadda aka sani ko aka san al'adar wannan shiri akan fara shimfiɗa da wani abu ma'ana malam ya ɗan fara yin shimfiɗa daga bisani wani Allah mu ɗan karanto wasu daga cikin abin da suka sauka idan mun ga akwai buƙatar yin hakan. kana wajen ƙarshe-ƙarshe ɗaya bisa uku na guntun lokacin da ya rage buɗe layukan waya mu ba ku dama ku bugo ku tambaya kai tsaye insha Allah malam ya ba ku amsa karmakalla barka da zuwa wannan fili mai albarka kamar yadda na ambata da zarar an yi shimfiɗar gabatar da wannan shiri mai gabatarwa zai ɗan koma gefe ya bar malam insha Allah ya ɗan wasu abubuwa kana daga bisani sai ya dawo yau din ma haka ba a insha Allahu bari koma gefe in bar ku da mata asha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن musulmi السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada fuskokinmu a wannan fatawa kai tsaye wadda ake gabatarwa sati biyu kuma ga shi ga alama ya kasance ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu mu ta yau wani Allah ba tsawo za ta yi ba, abu ne wanda an riga an saba da shi an kuma san shi, amma abin da ya sa na ga ya kamata mu yi shimfiɗa a yau da shi, saboda ina samun wayoyi da dama musamman daga mutanen karkara, kuma za ka ga cewa abu ɗaya ne mafi yawa suke tambayawa abin da shafi matsala ta zakka da kuma wato ainihin wanda ya halatta a ba da wannan zaka gare su da dama nukan samu wayoyi sai ka ji wani ya kira na cewa malam na iya ba mata na zakka wani ya ce zan iya bai wa iyaye na zakka wani kuma ya ce ‘ya'yansa mata ma suna gidan aure ya iya aika musu da zakka da dai tambayoyi da suka yi kama da wannan shi yasa na ga cewa ya kamata mu ɗan yi shimfiɗa a ‘yan mintuna dangane da wannan matsala kamar da yadda muka sani cewa zakka rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarni da ita a cikin ayoyi masu yawa na alqur'ani aqimus salata wa atuz zakata ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد فإن وإن آيوي wanda suke umarni da bayar da zakka suna da yawa mutum zai iya takaice su a zama irin wannan ba saboda haka sannan hadisai na manzo alaihi salatu wassalam sun yi bayanai dangane da ainihin wajibcin zakka da muhimmancin da kuma zunubi na wanda ba sa bayarwa Allah subhanahu wataala da kansa ya dauki nauyin fayyace dangogi da ɓangarori waɗanda za a baiwa ita wannan zakka wanda Allah da kansa yake cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim da tan da nake kaman mun taba matashi akan wannan amma dai tambayoyin ne naji sun yi yawa shi yasa naga cewa in ma mun taɓa bayani a kai dai mu sake maimaitawa wayannan al'asunafu samaniya wanda Allah subhanahu wata'ala ya zana ya ce kaɗai ana ba da zakka ne lil fuqara'i ga wanda suke fakirai mabugata wal masakin da kuma miskinai menene bambanci tsakanin firkiya fakiri da miskini wannan matsala ce khilafiya tsakanin malamai malikawa suna ganin cewa fakiri ya fi sauƙi sauƙi ya fi yadda madama in an kwatanta shi da miskini kan miskini shine karshe a wajen shiga tasku da kuma tsananin bukata wanda su kuma shafi'awa sun zamo akasin malikiya a wannan fatawar su kuma suna ganin cewa fakiri shine ya fi tsananin bukata shi ya fi shiga tasku idan an kwatanta shi da miskini kuma kowane akwai dalilansu wanda suka dogara da shi a shari'ance wanda ba su ne abin da za mu tattauna a yanzu ba to Allah subhanahu wataala sai ce wal amilina alaiha da kuma wanda suke aikin zakka sa'i ko ko wanda ake turowa su karɓo zakka ko ta amfanin gona ko ta abin da ya shafi dabbobi ko ta kuɗi ko abin da ya kama da haka to komai wadata mutum za a bashi daga wannan domin ya samu natsuwa a cikin wannan aiki da kuma jajircewa ya abun tsakaninsa da Allah sannan wal mu'allafati qulubuhum da kuma wanda ya zama ana lallashin zukatansu malamai sun yi bayani mai fadi akan su al mu'allafati qulubuhum wasu suka ce mutanen da suka shigo musulunci sababbi ba su daɗe shiga musulunci ba to sai a ba su wannan domin ƙara jawo su da ba su natsuwa a cikin addinin musulunci wasu ma suka ce a'a waɗanda ake lallashin su ana farautar su ana ganin cewa a dawo su da musulunci ba mai kaifi ba ce wala Allah idan ana dan ba su daga dukiyar zakka za su iya ganin kyawun musulunci da karimcin sa su shigo ainihin addinin musulunci saboda haka ya halatta a ba su zakka wasu ma suka ce akwai shugabannin kabilu wanda ba a sa ran cewa za su shigo addinin musuluncin to amma kuma ba su zakka zai rage kaifin adawa kan musulmi ba za su ci gaba da cutar da musulunci ko musulmi ba ko kuma su takura ma na karkashin su su hana su shiga addinin musulunci sakamakon abin da ake ba su na zakka hausawa suna cewa idan baki ya ci ido ya kan yi kunya to wasu malamai suka ce wa'annan su ne al-mu'allafa ta qulubuhum to sannan wafin riƙabi da kuma abin da ya shafi yan tawuyaye bawa da yake neman kuɗin da za a bashi gilin mai gidansa ya rubuta masa fansa a lokacin da ke da bayi din a bashi daga cikin dukiyar zakka ya bayar domin ya fashi kansa sannan wani gharimina da kuma wanda suke ainihin bashi ya munawaya a kansu sun ci bashi saboda bukatu na rayuwa kuma sun rasa mafita to ya halatta su a basu zakka fi sabilillah da kuma abin da ya shafi jihadi fi sabilillah yanzu ka ce ɗalibai wanda suke neman ilimi wanda ainihin suke tafafutukan neman ilimin ƙur'ani ko na hadifi ko na fiqhu domin ya zama sun ahalu kuma ya zama ainihin sun ci gaba da yada addini kai koma abubuwa da ya shafi yada addinin musulunci irin su program din nan da ake ɗauka na duk wani daga cikin abin da za a kira da suna fi sabilillah sannan wabin sabil da kuma wanda yake ainihin dan tafarki wayannan su ne wayanda aya ta yi nassi ainihin a kansu to sannan athar wato ainihin sun tabbata daga sahabban manzo alaihi salatu wassalam cewa makusata na shi wanda zai ba da zakka wanda nauyin ciyar da su yake kansa kama daga iyaye zuwa 'ya'ya wanda ba su balaga ba zuwa mata zuwa bayinsa to duk wayannan mutum ba zai ba su zakka ba ko ta amfanin gona ko ta dabbobi ko kuma ainihin ta dukiya al-imam al-baihaqi a cikin littafin sa as-sunan al-kubra a lamba hadisi ta 13229 ya kawo asar daga sayyidina ali Allah gara masa yadda yake cewa laysa liwaladin wala liwalidin haqqun fi sadaqatin mafruḍah cewa ba za a bai wa ɗa ko mahaifi ko ko da ɗa da mahaifi ba su da wani haƙƙi a cikin sadaka ta farilla shine zakka wa man kana lahu waladun aw walidun wanda ya zama yana da ɗa mabukaci ko kuma ainihin iyaye mabukata falam yasilhu ya zama mutum bai aga zama wannan iyaye nasa fa huwa aq wannan ya zama ɗa mai saba ma iyaye shi yasa malamai suka ce dama su iyaye ɗayan biyu ne ko dai su zamo fakirai ko su zamo mawadata idan mawadata ne to dama ba a ba mawadaci zakka idan ku fakirai ne to wajibi ne da ya ɗauki gabarin ciyar da su to saboda haka wannan asar ne kuma ya inganta isnadi ne hasan zuwa ga sayyidina ali Allah ƙara masa yadda Abdullah dan Abbas a ƙarshen wannan hadisi shi ma an rawaito da gare shi yana cewa la taj'alha liman ta'ul kada ka kuskura ka saka ainihin zakkarka ga duk wanda kake ɗaukan nauyi ma'ana duk wanda kake ɗaukan nauyin ciyar da shi to ba za ka ba shi ainihin zakka ba shi yasa da Imam Al-Baihaqi da ya tashi ma buga unwani akan su wayannan hadisai sai ya ce babun wani babi kenan la yu'tiha man talzamuhu nafaqatuhu mutum ba zai bayar da zakka ga duk wanda ciyar da shi ya lizimce shi ba yace min waladihi na daga ‘ya'yansa, walidihi da kuma mahaifansa, ba zai ba su min sihamil fukara wal masakin daga wannan rabo da ake ba fakirai da kuma ainihin miskinai ba. Al'imam Salihul Fauzan, hafizahullah ta'ala, a cikin littafinsa al-mulakhasul fiqihi yake cewa hatta mata in sun zamo cewa suna ƙarƙashin mazajen da suke biya masu dukkan bukatunsu na rayuwa tufafi abinci duk abin da dai suke bukata kuɗin magani suna samu a wajen wannan masu gida nasu to yake cewa baya halatta irin waɗannan mata a ba su zakka yake cewa wal mar'atu ganiyatun bigina zawjiha ita mace wadatacciya ce da wadatan mijinta ma'ana in dai mijinta mawadaci ne ya zamo cewa yana wato ainihin ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita dukkan bukatu to ko da za a ce za ta tashi ba ko kwabo ba ta daga cikin wanda ya kamata a ba su zakka domin mawadaciya ce da wadatar mijinta Allahumma sai dai idan mijin ya kasance ba shi da shi irin wanda za a ke ake sakuti yaumin karshe ma ya je ya fita yadda ya fita haka zai dawo kila idan aka girka da safe sai wata safiyar ko ya zama ma ba a samu aka yi karin kumallo babu na ranar da kyar a gangan da dan samu na dare a ci to irin waɗannan matan ya halatta ainihin a ba su zakka kuma irin waɗannan musamman wanda ke ta iyayen marayu to dukan su ainihin ya halatta irin waɗannan a ba su zakka bal ko da ma yar mutum ce tunda lokacin da mutum ya aurar da yarsa to ciyar da ita da shayar da ita da fatar da ita ya tashi daga kansa ya koma a hannun mijinta to ko da yarsa ce ta samu kanta a wannan hali na talaucin miji ba zai iya ɗaukewa bukatunta da zai biya mata na tufafi da ainihin abinci da abin sha da kuɗin magani wani allama da kuɗin haya miji ya ba zai iya ba to mutum yana da yancin ya baiwa ainihin matarsa ko afuwan ya baiwa ainihin yarsa take gidan aure zakka idan wa'annan sharuɗa sun kankama saboda ka ina fatan yan uwanmu na karkara su sani cewa wannan amfanin gona da ake nomawa ba za ka ba matarka zakka a ciki ba sannan ba za ka bai wa iyayenka ba idan sun zama mawadata ne kamar na faɗa da farko ba a ba mawadaci zakka idan ku fakirai ne to wajibi ne ka ciyar da su daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya hore maka sannan mutum ba zai ɗauke ta ita dai zakkar ba har yanzu ya mai da abin wato kamar wani me ake cewa biki sai ga wani ya tashi ya ba matan aboki shi ma wancan abokin ya fitar sai ba nasa wato ainihin matan aboki kaga wani ya zama biki kenan ya zama ya ƙarawa mai ƙarfi ƙarfi ba wai don saboda an shiga babi na bukata ba saboda haka dai mu sani yadda rashin ba da zakka ya zama laifi a musulunci to kuma ka fitar da ita ka bayar ba inda Allah ya ce ba wannan shi ma laifi ne a musulunci ba laifi ba ne ba inda za a ce mace mawadaciya ce ita ya halatta ta in ta cire zakka ko ta kuɗi ko ta amfanin gona idan tana noma ko ta dabbobi idan tana da ita wannan ya halatta ta bai wa mijinta saboda shi mijinta wato shi ne ya wajaba ya ciyar da ita ba ita za ta ciyar da shi ba zainab mata abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yadda ga baki ɗaya lokacin da ya ga tana wato ware zakka da za ta bayar sai ya ce dan Allah yana so zakkan nan ta bashi sai ta ce a'a sai ya je ya tambayo manzo alaihi salatu wassalam in manzo Allah ya izini to za ta bashi saboda haka Abdullahi dan Abbas bai yi kasa a gwiwa ba je wato afwa ne ce ake je ki tambayo da kanki ma'ana domin yana ganin gara ta ji kat da kunnanta ba ta yi kasa a gwiwa ba ta tafi ta tambayi manzo alaihi salatu wassalam aikin Allah Abdullahi ya ga ina kokarin ware zakka ya nemi cewa in bashi ne ko nace sai na tambaye ka manzo alaihi salatu wassalam ce ki bashi saboda haka wannan ya nuna cewa shi ita mace za ta iya ta baiwa wato ainihin mijinta zakka bal malamai suka ce zama ta iya ba 'ya'yanta saboda ita 'ya'yanta ba wajibi bane ta ciyar da su uba shine waje bai ciyar da 'ya'ya saboda haka dai ina maimaitawa 'yan uwanmu mazauna karkara su sani cewa harkar zakkan nan ibada ce ba san rai bane ba mutum ya zaɓi sanka saboda ita dukiya ta zakka kowa ya sani ba mallakarsa ba ce ba zakka ta kuɗi ko ta dabbobi ko ta amfanin gona kai mai ba da zakka ka sani ba mallakar ka ba ce mallakar mutum shine yake da ikon ta cewa ya yi tasarrufi yadda ya ga dama amma duk abin da ya zamo ba naka ba to sai dai ka yi yadda shari'a ta ce ka yi da shi muna fata Allah subhanahu wataala ya samu dace wassalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Sheikh Muhammad Nasir Yahaya masu sauraron mu ana jin wannan shiri kai tsaye ta gidan rediyo Jigawa da ke dutse da sauran tashoshin mu na FM a wannan shiri namu mai farin jini da muke da yake zuwa muku kai tsaye wato mai taken fatawa kai tsaye da yake kamar yadda malam ya faɗa a farkon shirin cewa ana yawan rubutowa tambayoyi dangane da zakka kuma gashi malam ya tattaɓo gurare wanda a wannan maudu'in da malam ya ɗauko na batun zakkan nan da a ce da mun tattauna za mu ba za mu ba ku dama ba ko za mu ɗan karanta abin ku ba takaddun da kuka aiko ba to da sai mu cinye wannan awar ba mu ƙare gaya wa malam matsalolin zakka ba musamman mu da muke shiga karkara ba daɗa bayani malam zai ba amma dai in daɗa gaya malam cewar abin da yake faruwa a karkara fa wataƙila malam bai sani ba siliki zakka ake bashi kamar ana auren yarsa ana zaune lafiya da yarsa idan yar ta cika kirki sai a ba shi ubanta zakka mai zuwa ya raɗa maka suna da zakka za ka biya shi wanda yake zuwa matan gidanka su rika aikasa ɗan aiken gidanka da zakka za ka biya shi duk wasu abubuwa da wato an ɗauki zakkar kawai kamar ita wata dukiyar ka ce da nan kake rama alherin da aka yi maka saboda haka malam ya riga ya gaya muku ba zakka kuka yi ba ba zakka kuka yi ba wancan kun yi alheri kuma Allah yana nan yana bin ku zakka muna fata za a gyara yanzu bari mu dan karanta wasu daga cikin takaddun da kuka aiko mana kana daga bisani mu bude layukan wayar mu akan makallahu mai tambaya ta farko mai suna Maryam Kano ta ce to ita yanzu wacce sana'a za ta fa za ta ci gaba da yi domin man shafawa take sayarwa wanda yake ƙara hasken fata to kuma sai ta ji malam ya ce mace ta shafa mayi da zai canza mata fatar ta ko da zai ƙara mata hasken fatar ta haramun ne to wani irin mayi ya halatta mace ta shafa in ya so idan ta ji daga bakin malam ta rika sai da irin wannan mayin to na ka ce hasken fata malam Muhammad yana daukan fuska biyu akan kalana ko dai mu ce hasken fata ta zama tana sheƙi ta yi sumul sumul wannan babu wani malami da ya ce haramun ne a shafa ko basilin ko wani mai wanda fata za ta yi sheƙi ta yi laushi ta yi kyau abin da ya zamo haramun shine man da za a shafa ya mai da baka ta zamo fara abin da tura suke kira bleaching yauwa wata kasanta baki irin amma bayan wasu lokuta sai ka ganta wato kamar wata zabiya saboda wannan man da take shafawa to wannan yana daga cikin tagayiru khalqillah shedan yi alkawari saboda rashin kunyarsa a gaban Allah yake cewa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adhanul an'am wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah zan umarce su su zunga tattanza halittar Allah to duk malaman musulunci da na sani sun yi ittifaki cewa wannan ayi mai da bakar fata ta zamo fara ya daga cikin tagayiru khalqillah baiwar Allah kuma ki sani cewa dan adam tun kafin ya zo duniya Allah ya riga ya yanka masa abin da zai samu na arziki. Hadithin Ibn Mas'ud hadithin da mafiya duk mun karanta hadisi na hudu cewa idan ɗan adam wato ainihin Allah ya nufin halittarsa na farko tun yana a cikin kwana arba'in yana matsayin mani kwana arba'in ya zamo gudan jini wata arba'in din ya zamo tsoka arba'in so hudu ya zama ɗari da ashirin wata hudu kenan to lokacin da ya cika wannan lokacin sannan aka ce wa fayursalu ilayhi malak sai a aiko mala'ika wa yi umaru bi arba'i kalimatin sai a yi umarni da rubuta waɗansu kalmomi guda hudu wacce ce kalma ta farko bi katibi rizki arzikin nan shi ake fara rubutawa duk dolancin mutum ba zai kasa kai abin da Allah subhanahu wata'ala rubuta masa ba duk dabarar su kuma zai iya tsallakewa ba Allah ji kamalan na bangi ya ce ba ka kasa isa rabanka ba ka ƙetar arzikin ka to wannan shine ka'idar da ya kamata musulmi ya sani to ni ba wani kamfani gare ne na sanin sana'o'i don baki shawar sana'a da zaki ba kamar yadda dama kika hango wacan sana'a ta maki baki san illa da take ciki ba kika fara Mm.
to yanzu kina da kawaye masu sana'o'i daban-daban sai ki shawarce su wacce ce sana'a mai ci sai ki fara kuma ki cigaba da addu'a Allah ya yi maki budin alkhairi kuma na yi imani ina maki albishir in dai Allah ya san cewa kin bar wannan sana'ar mara kyau saboda shi Allah dan jin tsoronsa Mm.
wallahi na yi imani Allah zai maki budin da ba kya To, zato alhamdulillah.
man taraka shay'an lillahi Mm.
awwadahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bi wani abu dan Allah to Allah zai canza mishi abin da ya fi wannan abin alkhairi To, alhamdulillah Abdullahi ke dole karamar hukumar birniwan jihar Jigawa ta yi algafarta malam wai wacce fa'ida ce ta mutum ya jagoranci sauran musulmi aiwa wanda aka binne addu'a nan take bayan an binne shi a kabarinsa.
to manzo alaihi salatu wassalam shine muallimul bashariya shine yake sanar da duk kowa addini manzo alaihi salam shi ya dora mana dan ba shine yake nuna mana dukkan abin da yake daidai a addini manzo alaihi salam idan an yi rasuwa saboda yadda sabai suke mutunta manzo alaihi salam suna girmama shi ba sa gaita su ce zo kai wa gawa sallah sai su ɗauko wannan gawa su kawo kofa gidan manzo alaihi salam sai ya musu sallama manzo alaihi salam idan ya fito sai ya sallaci wannan gawa idan manzo Allah yana da lokaci alaihi salam sai ya raka a tafi tare da shi a je abin ne in ba shi da lokaci alaihi salam shikenan sai ya koma gida so kuma su ɗauka su tafi to in manzo Allah alaihi salam suka raka gawa aka raka tare da shi bayan ana kammala rufewa sai ya ce sai ki cewa istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'ana yas- yus'al ku nema ma dan uwanku gafara kuma ku roƙa masa tabbata a wajen iya amsa tambaya saboda yanzu a so ma tambayarsa amma ka je ka tambayi littafin musulunci duk wani littafi na hadisi ni dai iya wanda na sani da kuma maganganun da na ji a wajen malamai da wanda ni na karanta hatta littafin fiqihu ban taba karanta inda manzo alaihi salam da aka zo aka binne wani yace ku karanto kaza ku karanto kaza ku karanto kaza manzo alaihi salam bai taba wannan ba wannan umarni da ya bada na gaba ne sai istaghfiru li akhikum an ba kowa dama ba dole ne sai mun tashi lokaci da bai dan kaga zaka iya masa addu'a ta awa ɗaya ma bismillah in kaga zaka iya ma wannan mamaci addu'a ta minti talatin ko ta minti biyar ko goma ko abin da ya kama da haka sai kai masa addu'a kuma ka sani addu'an nan bata bambanta da addu'ar da take cikin wato sallah a wajen gawa ba in ka iya da larabci Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allahumma afihi Allahumma afu anhu Allahumma nawwir qabrahu Allahumma tajawwaz an sayyi'atihi Allahum duk gasu nan in mutum bai iya ba Allah yana jin kowane yare domin shi ya halicce shi ya Allah ka gafarta masa in mahaifi ne Allah gafarta wa mahaifina Allah ka yafe laifukansa Allah ka yalwata makwancinsa Allah ka haska kabarinsa Allah ka tabbatar da harshensa a wajen iya amsa tambaya Allah ka musanya masa ainihin ah, abin nan mahalli ko wato sama da wato abin nan wanda ya fi nasa da ya baro ka canza masa yare da suka fi nasa Allah kai masa kaza duk addu- addu'o'i ne ga su nan saboda haka wannan shine abin da malamai suka sani ta fuskar addini ba wai wani ya zo ya sa ku karanto kaza ku karanto kaza ba a'a kowa yi wannan addu'a yayin da zai iya kuma shikenan daga nan a tafi Akarmakallahi ya sa na bar wata tambayar da na karanta ta domin shi abin da yake cewa wa la'alla daman ka taɓa amsa tambaya kusan irin wannan. Sai ce eh yake cewa wai ka taɓa ce ya taɓa ji ka ce babu aya ko hadisi da ya ce a karanto kaza a jagoranci a jagoranci addu'a a karanto abu kaza a karanto abu kaza sai yake ja to wai hadisin nan fa da yake cewa ku yi wa dan uwanku addu'a ko ku roƙa dan uwanku addu'a ko ku yi wa mamaci addu'a kamar a matsayin dadewar a yanka raƙumi a feɗe. To ya ina wannan kuma wannan hadisin ko kwarannauna ne ko kuma hadisin. To dama shi yasa na fara karanta waccan dan mutum ya ji sharar hanya ya fara jin meye shari'a ta ce.
wallahi Allah magana mu ce bai fahimta ba Na'am.
ba wani malami da ya ce ba a yi wa mamaci addu'a ba wani malami da ya ce wannan shi yasa ma na ce in za ka yi masa ta'awa ɗaya ka iya yi masa in ma za ka yi sama da haka abin da muka ce bai tabbata ba a ce wani shi zai ta cewa ku yi kaza ku yi kaza wannan shine abin da bai inganta ta fuskar shari'a ba amma addu'a babu abin da mace yake so kamar addu'a ya ce malam ko akwai wani dalili ko asali da shari'a ta amince na raba goro a wajen ɗaurin aure?
wannan al'ada ce ko a raba dabino ko goro wannan ba laifi bane ba wato duk wani abu da za a ce wai an yi a wani abu an kyautata ta fuskar mu'amala zamantakewa wannan babu wani abu a ciki ba wani abu
Wannan wato abu- magana ta ta zama watakila ko ba haka yake so ce wai ce wai malam mutum ne yake da ikilasi da imani da menene da menene amma idan aka kira sallolin nan guda biyar bai taba tashi ya je yayi sallah a cikin jama'a ba to yaya wannan mutumin yake hai malam muhammad da ikhlasi da ni kai na imani yi mamakin yadda aka je Ya.
wannan kyawawan kalmomi ga mutumin kirki kuma amma kuma a gidan hiya jam'i To, ba na farko dai wani abubuwa da ya zana wato aiki ne na zuciya kuma baka taba shiga zuciyar bawan Allah nan kaga wani abubuwa da kake bada duk sun tabbata ba sai dai kyautata zato to ina tabbatar da cewa imani na kwarai da kuma ikhlasi na kwarai su ne za su ingiza mutum zuwa ga lazimtar sallar jami'i manzo alaihi salatu wassalam yana cewa abin da yake tsakanin bambancin musulmi da kafiri dama shine sallah kuma ah, malamai da yawa ma sun ce ita sallar kanta kuma a jam'i ma wajiba ce saboda akwai dalilai da yawa na farko manzo alaihi salam akwai hadisi wanda kowa shaji ana maimaita shi manzo Allah ya ce nayi niyyar in sa a kira sallah sai in umarci wani ya jagoranci su waɗannan mutanen masallaci da a wannan sallah ni kuma sai in maye gidajen wanda ba sa zuwa masallaci ni da wayansu mazaje wanda suke dauke da dammunan kirare mu kone su a cikin gidajensu a wata riwaya in ban da in ba dan mata da ƙananan yara ba to malamai suka ce manzon Allah da Allah yake ce da shi bil mu'minina raufur rahim manzon Allah da yake tausayin mu ba ma tausayin kawunan mu haka Allah ke cewa azizun alaihi ma anittum wato duk abin da zai wahalar da ku to wannan abin yana da wato ainihin girma a wajen manzon Allah manzon Allah ba ya san abin da zai wahalar da ku amma kuma yace zai je ya kone mutum a cikin gida malamai suka ce ai kuma manzon Allah ba zai kone mutum saboda mustahabbi ba balantana saboda jaizi Attab ibn Usaid daga cikin Banu Umayya shine gwamna na farko wanda manzo Allah ya nada a Makka. Da ya bude Makka to sai ya wakilta Attab ibn Usaid ina jin bai wuce ma dan shekara goma sha takwas ba.
Hmm.
Ya zamo shine gwamnan Makka. Attab ibn Usaid wato ainihin ah, ma'aikata ya sa a dinga bi duk mutumin da aka an kira sallah bai zo masallaci jam'i ba sai ya sa a kawo shi a bulale shi a hukunta shi. Ka gani?
da yanzu ne Wato, zai eh, shagula ka- ka gani to saboda haka wannan ya nuna cewa in kaga sahabbai sun dauki mataki akan irin wannan abubuwa to sun san lalle babu shakka babu sauki akai saboda haka gaskiya babu wata nagarta babu wani ingantaccen imani ga mutumin da baya zuwa sallar jami'i ba wata lalura wannan kuskure ne ba karami ba ana sauraron fatawa kai tsaye ta gidan rediyo jigawa da ke dutse da sauran tashoshinmu na FM tare da Ashak Muhammad Nasir Yahaya. Tambaya ta gaba ta fito daga Kabiru Ahmad birnin Kudu. Ya ce Malam ya halatta a ƙarawa musulmi jinin wanda ba musulmi ba a asibiti?
da Allah ya ce innamal mushrikuna najasun wato ita najasa akwai hissiya akwai ma'anawiya da yace su mushrikai najasa ne ba wai ana nufin najasa wato wadda take ainihin hissiya ba misali yanzu malam Muhammad inda za a ce wani ah, arne ba maguje ba yahude ba nasare a ce yanzu ya sa riga ya haɗa gumi sharkab a cikinta kaga fa baya sallah Mm.
baya komai in ka gan shi ya kalli gaba balaguro zai yi to amma kuma yanzu gashi ya sa riga ta yi sharkab da gumi to da zai kwabe wannan rigar ya baka ya halatta kai sallah da ita baka wanke ba saboda wannan gumin nasa ba najasa bane shi najasarsa abinda zai wanke ta shine kalmar shahada yawwa ba najasatul aini bane ballantana a ce idan yawunsa ko kaza ya taba wai shikenan a riga an da su a'a saboda haka inda zai iya ba da jinin shi da kansa ya halatta a sakawa wanda yake ainihin musulmi ba wani abu a cikin wannan
Wato tambayar gaba ta fito daga Abubakar Baffa Kacaku. Ya ce, Algafata malam an ce kunsa gemu sunna ce, to yaya sunna ce ma ga wanda gemun ya gama furfura ya sa lalle ya kunsa shi?
dama wato abin da aka ce a canza furfura da abin da ba baki ba su duk duk da cewa akwai maganganun malamai akan rinawa da baki din amma abin da yasa da yawa za ga malamai sun dage akan cewa kada a rina da baki saboda hadisin bukhari manzo alaihi salatu wasalam lokacin da ya bude makka kaga duk ayyuka na manzo alaihi salam ko umarni ko takarri na ƙarshen rayuwarsa to su aka fi rinjayarwa kaga lokacin da aka bude makka an bude makka a shekara ta takwas a wannan shekara abu kuhafa baba sai na abubakar ya shigo addinin musulunci a ya tafi sosai a shekaru manzo Allah yana zaune sai ga abu kuhafa an taho da shi amma manzo Allah ya nuna damuwa yace me yasa ba a faɗa mana ba mu mu je mu same shi ana domin girmamawa gare shi da girma sayyidina abubakar aka ce an kawo shi ne domin ya musulunta to bayan ya karbi addinin musulunci sai manzo Allah ya ce a je a rina wato ainihin wannan gashi nasa amma sai ce walakin jannibu sawad ku nesantar da baki kada a rina da baki a wasu zaka ga suna cewa ai abin da yasa aka hana a yi da baki saboda kada a yi ta dalisi a yi burin burin misali yanzu misali akwai wanda malam Muhammad akwai wanda zaka ga wato ya yi shekaru amma kuma yanayinsa bai nuna cewa ya shekaru. To amma kuma kila sai ya zamo furfura ta fallasa shi, shi kuma yana so ya je neman aure. To inda zai samu baki irina sai a ce ya dan bana bakwai ne, ashe ƙarshe dan bana goma sha bakwai ne. To irin wannan wasu malamai suka ce to ta dalisi ma'ana burin burin ake tsoro shi yasa aka ce kada sa baki. To amma Abu Kuhafa idan muka duba wanda ya haura tamanin ne yasa kila ma ya tafi wajen tasa'in. Ai kaga wannan komai bakin da za a sa ai ba za a kasa gane cewa da tija bane. To sai dai ban san wani malami da ya ce an yi haramun idan an sa baki ba kawai dai sai dai a ce an yi makaruhi kololuwa kenan. Amma dai abin da ya fi shine a sanya ja wanda ainihin shi lalle wasu na cewa akwai wata khasiya ta sama na ko wani amfani ma na sa illa dai masana suna sa in za a sa lalle nan ayi kaffa kaffa wani lokaci idan yana taba fata sai kaga ya harbe ta musamman kaman bakin mutum sai kaga cewa yayi wani tabbare tabbare kaman wani dan mele mele na ba shakka na kalkalli yayi wa mutane haka da dama na gane ni ma ga nauni yawa to saboda haka ana so sai a dai a yi kokari a cikin hikima ya zama iya gashin yake taba idan yana kaiwa ga fata to sai dan canza mata yanayi shi kuwa Abdullahi Lawal Ararama tsohuwar kasuwar makarfin jihar Jigawa ta yi algafarta malam ya halatta mata su je sallar gawa
to a gaskiya ni dai a iya abin da na karanta bai daga cikin ayyuka na magabata. Al'imam Ibn Hazam rahimahullahu ta'ala shi yana cewa ba komai, za a yi zuwa yi sallah da su kuma za su ma iya rakawa. Amma ni gaskiya ban karanta wannan daga cikin ayyuka na magabata ba, a ce mata su fito su yi sahu a yi sallar gawa ko ainihin abin da ya kamata gaskiya ban karanta wannan daga cikin ayyukan magabata ba.
Algafarta malam ana fitar da zakka ne ta dukiya da amfanin gona da sauransu. To shin a amfanin gona menene ake fitarwa zakka menene ba a fitar masa?
To, ka'idar da malikiya suka tafi dunkulalle a kai shi ne duk abin da ake riƙa a matsayin abinci kuma yana karɓar ajiya. Wannan ka'idodi guda biyu su ne suka fi shahara. duk abin da ake riga a matsayin abinci wanda jigo ne a rayuwa ta 'yan adam ta fuska abinci kuma yana karɓar ajiya kaga wannan zai zama ka'ida mai faɗi yanzu ana ɗaukar doya a matsayin abinci amma tana karɓar ajiya kaga ba za ta karɓi ajiya ba ana ɗaukan abubuwa da dama duk ga suna a matsayin abinci ka ɗauki irin su goba misali irin su yalo irin su ɗata irin su kaza duk wanda za a iya ɗaukar su a matsayin abinci amma ba za su karɓi ajiya ba to sannan abin da suke kara da kuma wato abin nan awo yau ya zama auna shi ake a matsayin abinci kuma yana karɓar ajiya akwai abin da ya yi fice a wajen malamai cewa abin da yake da mai tattare da shi akwai wannan kaulin a cikin wayansu tattafai amma gaskiya ban san abin da aka dogara akan shi ba amma tabbas da dama daga cikin malamai suna ambata duk abin da yake da mai kaga riɗi yana da mai duk da sha ba a ɗaukar riɗi a matsayin abinci to amma rediyo akwai mai tattare da shi gyada tana da mai ba a ɗaukar gyada a matsayin jigo na rayuwa na abinci amma akwai mai tattare da ita da yadda abubuwan da suke kama da wannan to shi sanya malamai da dama suka ce to waɗannan su ne jigo kaga za mu sha irin su gero dawa masara shinkafa alkama a duk gasan da irin wa'annan da ake noma tare da cewa wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai amma kaman ahnaf mazhabar hanafawa suna ganin cewa duk wani abin da za a noma a nemi kuɗi da shi to babu dalilin da zai sa ki fitar da zakka suka ce Allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum sai ce wa mimma akhrajna lakum kawai daga abin da muka fitar maku min ardi daga ƙasa to su a wajen su duk wani abin da za a noma a samu kuɗi a sayar da shi to suna ganin ainihin sai an yi masa zakka amma dai mu abin da ya fi yin fice a wajen mu kamar na faɗa musamman mazhaban mu ta malikiya duk abin da ake auna shi kuma ana ɗauka shi a matsayin abinci kuma yana karɓar ajiya.
Ana sauraron fatawa kai tsaye ta gidan rediyo jigawa da ke dutse sauran tashoshinmu na FM tare da Ashak Muhammad Nasir Yahaya shirin da ofishin mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya ɗauki. tambaya ɗaya za mu ansa insha Allah sai mu buɗe layukan waya ku tambaya da kanku. Akar makallahu menene bid'a menene sunna menene salifus ala.
To, idan muka ce bid'a a dunkule shine duk wani abu da yake da sifa ta addini kuma ba addinin bane ba. ma'ana abu ne wanda yake fentin da aka yi masa da rigar da aka sa masa in ka gani za ka ɗauka cewa wannan abun addini ne kuma a riƙa yin sa da sunan addini kuma ba shi da asali malamai sun kasa bid'an nan kamar imam shatibi a cikin littafin sa al-itisam ya ce bid'an nan ta kasu kashi biyu akwai bid'a wacce take asliya akwai bid'a idafiyya bid'a asaliya shine tun asali ma fil azal wannan abun ba shi da kowane irin wato ainihin tushe a cikin addini la qur'ani la hadisi babu ba wani abu da zaka iya jingina ka ce wato kalato masa asali a qur'ani ko hadisi to amma sai a zuwa kirkiro shi kuma ana yin sa matsayin addini wannan ta zan bid'a asaliya bid'a idafiya kuma shine wannan abun zaka iya ganin za a iya wato lankaya shi a jikin wani abu na addini a Ƙur'ani ko hadisi duk da cewa manzo alaihi salatu wassalam da sahabbai da ma ƙurmi mufabbala ma'ana tun daga kan sahabbai tabi'ai almajiran tabi'ai duk ba san wannan abun a matsayin addini ba saboda haka sai aka zo sai aka lankaya shi aka samu wata yar gaba ta addini a Ƙur'ani ko hadisi sai aka rataya shi ko dai ka samu cewa wata ibada ce wadda addinin musulunci a bai keɓance mata adadi ko wuri ko lokaci ba to shikenan sai wani ya zo sai ya ce zai keɓa mai yanzu misali sai mutane su yanzu bari mu yanzu mun tsara mu kanmu za mu dinga haɗuwa muna yin sallar jam'i a duk daren juma'a ko a duk daren alhamis raka'a kaza ko kuma duk ƙarshen wata kaza ko ashirin ga wata kaza za mu dinga haɗuwa muna yin sallar jam'i to kaga sallah ta zo a musulunci To, amma kuma a zo a ce an keɓance wata rana ko wani wata da za a dinga haɗuwa ana yin sallah adadi kaza raka'a kaza wal ma da addu'o'i nau'i kaza to kaga wannan zaka ce bid'a ce ibafiya duk da shi asali aikin ma'ana ita sallar musulunci ya zo da ita amma kuma a ce za a zo a keɓance mata wani adadi da lokaci da yanayi wannan kaga shine bid'a saboda haka dai bid'a shine duk abin da ake gani da riga ta addini da sifa ta addini kuma bai da asali wato ainihin a addini sunna kuma duk abin da manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa ya umarni a yi kaza ko aka ga yana yin kaza kuma ba khususiyarsa ba ce ba ko aka yi wannan abin a gabansa bai hana ba da sunan addini to wayannan abubuwa su ne ake kira wato ainihin wato sunna so kuma salafun salih ana nufin marigaya managarta ma'ana in aka ce as-salaf wanda suka shuɗe suka wuce marigaya managarta zaka ce tun daga lissafi ya fara tun daga lokacin sahabbai lokacin tabi'ai almajiran tabi'ai da duk ma wani wanda ya gabace mu yanzu mu dauki shehu dan fodiyo rahimahullahu ta'ala sai daga cikin salafun salih wato nagartattu ne kuma sun gabace mu sun yi ma addini hidima kuma sun yi nagarta a rayuwa sun taimaki addini saboda haka dai duk wanda suka wuce irin su imamu malik imamu shafi'i abu hanifa Imam Ahmad, Sufyan Thauri, Ibn Uyayna, Imam Al-Auza'i, duk dai ga su nan limaman shari'ar nan to su ne marigaya managarta.
To alhamdulillah ma sauraron mu wannan shiri namu na fatawa kai tsaye yanzu mun buɗe layin wayar mu sai ku bugo bakwai wato sifili bakwai sifili uku uku biyu tara biyar bakwai biyar takwas. Kawai roƙonku da muke shi ne idan mutum ya bugo sai ya rufe sautin rediyonsa yadda malam zai ji tambayar kai ma ka ji abin da malam ɗin zai faɗa. Insha Allahu wa alaikum salamu da wa muke magana. Da wa muke magana. Malam Abba mai T5 ko J5 ko ma menene dai Allah baka me tambayar ka.
Tambaya ta ta farko shi ne shin malam aka yi sallar juma'a ya halatta a gaida wani?
Ban bai ba. Tsaya tsaya malam Abba malam Abba a gaida wani a masallacin nan take ba an yi sallar ko ko in an fito daga masallaci ko ka a wannan rana ta juma'a kar ma a gaisa da kowa mai nufin ka.
Juma'a idan aka yi sallah.
To da an ce assalamu alaikum to malam yaji to ci gaba da tambayar ka.
To sai tambaya ta ta biyu shi ne ne yake sawa idan aka yi sallar farilla haka in za ka yi lafula wani zai tashi ya sallar abin da ne ne ya saurara wata.
Kace ko Idan aka yi sallar lafula, sallar farilla mm, wasu za a ga sun kasance wasu lafula.
to Shi ne ne yake sawa ake haka.
To malam ya je ji, to shi kenan, to sai tambayar ka ta uku ko ta ishe ka haka. To shi kenan mun gode maka abba daga haɗeja. Ina ga wataƙila da kar mu tara da yawa lokacin ya ƙure mana mu kasa amsa su, bari mu amsa guda biyun nan.
Eh, Malam Abba gaisawa ban san wani malami da ya ce ba a gaisawa a masallaci ba. Wato za ga shehu ɗan fodiyo rahimahullahu ta'ala ya yi bayanin daga cikin bidi'o'i na wato mai da musafahohi kamar zama lalle bayan salloli. Wato akwai wanda su Malam Muhammad sun ɗauka duk sallah in an gama sai an yi musafaha duk sallah yawwa. Inda za ka gane wa'annan sai ka ga yanzu nan an gaisa fa Mm.
yanzu za a shigo kun gaisa An gaisa.
amma ana sallama ko sai sake mika ma hannu to kaga wannan shine abin da bashi da asali amma ita musafaha da cikin masallaci da wajen masallaci duk sunan su gaisawa Na'am.
babu wani nassi da yazo ya hana a gaisa To amma a dauke ta a wata al'adar da dole duk bayan sallah kaza sai an yi musafaha to wannan shine abin da malamai suka ce bashi da asali a cikin addini Na'am.
sannan abin da ya shafi canza wuri da ake yi Mm.
um, abinda akwai asar da yake nuna duk inda mutum ya yi ibada yana masa shaida gobe alkiyama Na'am.
hikimar domin wato mai mutum ya tara shaidu ka yi sallar farilla a nan zai maka shaida gobe alkiyama ka yi sallah to in ka koma can kai nafila yanzu ka samu shaidu guda biyu amma ba wai wajibi ba ne ba sai mutum ya san canza wuri in kai farillar ka kai nafila a wajen babu laifi Na'am. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kashe Madaki a jihar Bauchi.
Malam Ayuba Garba Imam kafin ma daki menene tambayar ka?
To, tambaya na shine malam da zaran an itar da sallan farilla, nan Mm.
take sai in ga wasu sun miƙe domin su yi sallar nafila, kuma ba su yi azkar da sauransu ba. Shin malam hakan ya halatta? Shi ne tambaya na. Na gode mai magana Ayuba Garba.
Domin jumalan Ayuba Garba kafin ma daki.
wannan tambayar taka gaskiya ta yi kyau to wannan ya saba ma sunna kuma babu shaka akwai athar da wanda dai ba zan iya kawo a bai- a yanzu ba amma sun yi jan kunne dangane da wannan wannan abin ya fi muni a mazhabar ahnaf wato duk mutumin da yake zuwa aikin hajji malam muhammad Na'am.
ko umara za ga irin yan pakistan ko afghanistan ko india ana sallamewa sai ka ɗauka ma raka aka tsere masa zai zai- bai ba ya rama ci ko ba subhanallah ba walhamdulillah ba wannan duk azkar din sai ga wuya tashi to gaskiya babu shakka shari'a ta hana wannan shari'a ta hana wannan eh abinda aka ce akalla in ma mutum ba zai yi wannan tasbihi ba kafin abin nan din to ka janye ka bar wurin yadda dai za a gane cewa ka gama wata sallai wata ce kake yi daban to wannan shine assalamu alaikum Alaikum salam.
Eh, da wa muke magana
Da fatan muna lafiya kuma muna yi wa malam fatan alkhairi.
eh muna lafiya ta muke cewa ne ne yake magana ne
Nasiru Muhammad Bello ne daga Kwankiyar, Jarar Robotis to malam nasirin da dara zaune tambayar ka Yau, tambaya ta ita ce kamar mace mai jinin al'a,
na'am muna tare da kai muna jin ka
irin azanin da suke sha na tazarar aihuwa in nan da yake kama jinin kuma yana yawa, ai ya wuce madadin misalin kwanakin da take yi. da shi ne muke so malam ya mana fatawa a kai To, To, idan dai yana nan da sifarsa da aka sani, Malam Nasiru jinin al'ada yana da sifofi da malamai kullum suke ambatawa. Misali, yana da duhu-duhu, yana da bashi, yana da ɗumi-ɗumi, yana tunkuɗa juna a wajen fitowa wannan sifofi guda hudu shi da abin da malamai suka fi ambatawa. To, idan ya cika waɗannan sifofi, dole ne a bashi hukuncin jinin al'ada. muddin dai za a samu wani lokaci ya ɗauke sannan kuma ya dawo. To, amma da za a ce ya zama ga baki ɗaya baya ɗaukewa, to wannan shi ne malamai suke ta sai ta aiki da asalin kwanakinta da ta sani. Ila kwana uku take kafin wannan matsala, ko kwana biyar take ko abin da ya kama da haka, to in ya zama kwata-kwata kuma ya ƙi ɗaukewa to sai ta aiki da abin ta sani. Idan waɗannan kwanaki suka wuce, to shi kenan za ta yi wanka, ainihin ta ci gaba da ainihin ibada amma muddin wato kawai dai za a ce ya karu ne kuma wannan sifar tana nan to dole ta bashi hukuncin jinin al'ada to muna fata Malam Nasiru Darazau ya ji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam malam barka da yamma Da wa muke magana?
sunana bashir magaji sanda daga kafar kuma bukura jihar kano Malam Bashir Magaji mai tambayar ka.
Yawwa, alhamdulillah tambaya ta ga malam dangane da zakka da ake fitarwa musamman mu a karkara malam za ka ga mutum ya noma hatsinsa kwata-kwata bai wuce dani goma ba Mhm.
to sai ya ce ɗaya sai ya kai gidan limami ko kuma wani dai malami a unguwarsu da yake yi Mhm.
Uh, to shi ne nake so in ji malam eh, mutumin da ya noma hatsi daga wuce dani goma ba ya cancanci ya fitar masa da zakka kuma wannan zakka da ya kai gidan malamin sa da yake zuwa yake masa suna ko wani abu da ya shafa a ciki ya ya ya zakka ta yi ko ko ya abin ya shi malam wannan shi ne ke neman ƙarin bayani da fatan Allah ya shi kula To ba dan dai kana kuma da yake malam dai yana so ya baka amsa ba da sai in daɗe in hana a baka amsa domin a asbahin shirin nan na yi wa malam tsiri irin abin da mu yake faruwa a ƙauye ko kuma mu da muke shiga ƙauyuka muke gani to amma dai wannan bai hana ba gara a ji daga baki malam tunda ɗazu daga baki na aka ji cewa masu rabon zakka akasari suna ba waɗanda suke raɗa musu suna suna ba waɗanda suke musu hidima a gida sun mai da ita zakkar tankar lada to amma saboda wancan abin da watakila dami goma ka yi don malam ya gaya maka watakila ga sai ka ɗaura kaza ko ya ya zama kaza ya zama zakka shi yasa malam zai baka amsa watakila kuma ba laifi ma idan ya ya taɓo maka wancan laifin na a ɗauka abu mai raɗa maka suna da mai maka hidima da surikinka da wane nan ka saboda haka malam zai ƙara maka zai maka bayani insha Allah.
to da ya ambaci dame malam Muhammad dame suna ya tara akwai damin da zai iya kaiwa kwano goma akwai kuma wanda ba zai wuce kwano takwas ba wani ma ko bakwai ko abin da ya kama da haka Na'am.
to ita shari'a ba maganan dami take ba Na'am.
abin da ake magana kwano kwanon nan shine mudu hudu gwari-gwari in ma ba mudin a haɗa tafuka a cika su yatsu tsaka-tsakiya ba dogaye tantan ba ba kuma gajejera ba tsaka-tsakiya Mm.
to idan aka cika su so hudu to wannan shine kwano ɗaya Na'am.
to idan an samu kwano ɗari uku tif to lokacin ya kai zakka kuma shi ma ba a haɗa um, wato jinsuna a ce yanzu an sami dawa ɗari da hamsin an samu gero ɗari an samu wake hamsin so a'a kowane jinsi sai ya cika tif inda za a ce mutum yanzu ya samu dawa kwano ɗari biyu da hamsin gero ɗari uku da a, ɗari biyu da saba'in duk ba wanda ya isa zakka Na'am dubu suka yi ausu.
duk ba wanda ya kai ausiki saboda haka in ya ga da bai ma'ana bai kai ausiki biyar ba Mm.
sai shi ausiki din kwano 60 Mm.
shine wato ainihin ausiki daya to 60 sau biyar haka shine 100 Haka.
to saboda haka kowanne jinsi sai dai akwai abin da ake halawa a matsayin jinsi daya misali da maiwa da gero duk abu ɗaya ne Na'am.
sannan kuma da ƙaura da mori da farar dawa da wacece duk gaba ke da sunansu dawa wannan idan har suka kai kwano ɗari uku to shikenan sun kai nisabi to sannan malam Muhammad abin da ya shafi mai rada masa suna ko waye ko waye da sauransu Mm.
abin da za a kalla abubuwa zai kalla guda biyu na farko kada ya zama ya zama ya cancanci ma shi a bashi zakka yawwa shin wannan mai rada masa suna ya cancanci a bashi zakka eh to shikenan zai bashi a matsayin zakka amma ladan radin suna kuma daban kada zakan nan ta zama ai kaga yanzu malam Muhammad hatta mahoci Mm.
a wajen fiɗa ranar babbar sallah Mm.
ai ba a yadda ka ɗauki naman laika ba mahoci a matsayin ladan fiɗa ba Sai dai ka ba shi amma ladan idan ka yana.
sallame shi Mm.
sai ka bashi wani nama kace to kuma wannan sadaka ce haka shi ke dan ya halatta kuɗin fiɗa daban sannan kuma sadakan nama daban to shi ma wannan idan mutumin ya cancanta ya ba shi zakka amma abin mamaki wani lokaci malam muhammad a ƙauye sai ka ga limami ya zo ya yi wajen kwano ɗari uku so curin masaki shi kadai ba wani sai ga cewa ya yi gero wajen bahu talatin dawa wajen bahu hamsin kaza kuma sai ga dan muna wani zakka ana kawo masa to kaga fi sabilillah ya kamata ba kai taimaka maka wani ma da zai kawo nasa nan ma bai kai limamin ba Allah ya samu dace Amin. Assalamu alaikum.
Walaikum salam.
Da wa muke magana? Amma dai ina ma bawan Allah nan yawa to kaga ma shikenan ka gamu da matsalar network. Eh, dama ka kurewa rediyon ka volume waɗana ka kure sautin rediyon ka zan maka magana amma sai ka samu ma ka katse shikenan. Wa alaikum salam da wa muke magana?
Musa da barkan ka da aiki mai magana Musa na ke alabi.
Musa
Musa Hassan na sun alabi da.
wanne gari?
Yawa.
Sunan nan kyawa?
Eh warai kuwa.
Menene tambayar ka?
To alhamdulillah tambaya ta nan mutum ne yake noma kuma iya noman nan. Wanda yake wa aiki yake kuɗi aiki kuɗi yake haka.
To,
Kuma a yi tsawon da lokaci za a kai masa abin jiwa kuma a cikin abin da yake noma din na akwai abin da mutum zai iya iya ciki kamar doya haka ko sa dankali haka ya zaka yi kuma bai faɗa mutum ba wannan abin lalle ko malam fa wani malam ya baka alfa malam dan ko dabo ne wai ba kamar abinci ba da wuri ya ga a cikin wurin nan da yake wa mutumin nan aiki akwai abin da ya kamata ya ci zau ko doya ko dankali sai tsiya ya gasa ko ya rufa ya yi yadda dai zai ya ce koshi amma bai ga mai kayan ba Mm. To Malam Ahmad abin da malamanmu suke faɗa a nan ya danganci yanayin society da al'adar wuri. Yanzu kaga akwai al'adun mutanen wurin da yanzu kai a matsayinka na Malam Muhammad ba kiran ka aka yi aiki gona ba. Za ka wuce kawai za ka iya eh, abin nan ka zo ka ka duka ka tsinki gada kana ci. Mai gona yana kallo suka ce sanda ake ka wuce.
al'adar gurin Yan al'adar wajen. Idan abin nan eh, goba ce ko mangoro za ka iya tsinka kawai ka ce barka da ake ka wuce. in ya zo ya same kana ɗan haƙar gyaɗa ta gashi kawai sai ce ba san da yake ba komai to idan yanayin al'adar mutanen wurin haka yake ko a ce aiki aka gayyato ka ko ba gayyato ka aiki ba wannan dan kai amfani da shi babu komai to amma idan al'adan wajen da an ga ka taba kayi sata in dai ba izini to baya halatta a yi nufin mutum ya taba a nan malamai sun ce ya danganci yadda yanayin society yake da al'adar mutanen wuri akwai mutane masu saukin hali wanda su duk abin da dai za a sa a baki ka wani ma abin da za a dauka a kai gida na marmari su abin su ba matsala da za ko wanda dan ka zo da dan kwando ka ɗebi dan jimbiri ka tafi ba komai in kun haɗu ma ba abin da zai ce da kai haka yanayin wurin yake to irin wannan ba komai amma in dai yanayin wurin ba sassauci in ka ɗauka ma ɓoyewa za ka yi to kai ma ka san kai abin da ba daidai ba irin wannan ya kamata tun ma ka shiga ka nemi su halewarsa to mai gona gaskiya idan abinci ya jinkiri za mu ɗan taɓa rogo to kaga shi kenan an riga an sanar da shi kuma ma yanzu ai su wasu a wasu guran ma amfani suke da wani baiti na mai bakan damiya da ke cewa ɗan koda gofa ku bar son zuciya kuɗin abinci cikin lada yake to kaga ma su wa'anda in yi aiki da abin da mai bakan damiya waɗa ma dan me zai saurare ka ma ya kawo maka abinci assalamu alaikum Wa alaikum salam.
da wa ake magana
Kana magana da Shafi'u Abdullahi Abdullo.
malam shafi'u abdullahi birni wa menene tambayar ka
Man tambaya ta na ce malam kamar mutum ne ya yi noma.
mm.
To kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsa kafin a ƙya girbi amfanin gonar nan.
mhm.
To iyalan da za su iya buɗe da kacin abin da ya noma.
to ita kenan tambayar kana da wata tambayar malam shafi'u abdullahi birni ko ta ƙare A wannan ɗin da ya tashi zai.
to shi kenan sai an jima muddin wannan amfanin gonan ya kai zakka to za a fitar da zakka idan lokacin ya riga ya yi
assalamu alaikum Wa alaikum salam.
da wa muke magana Kana magana da Haruna da ke cikin garin Hadeja.
Malam Harun Haɗeja menene tambayar ka?
Ina yi wa malam fatan alheri da Malam farko.
malam waye ne maka?
Yawwa da fatan za a yi shirin nan lafiya tashi lafiya. Allah ya Amin.
saka da alheri.
Amin.
in kai ma ko Muhammad Sada Koro ina gaishe ka sosai sosai.
In ma gaishe ka na kai.
Na gode daga Hadeja ne Haruna ne daga Hadeja.
To mun gode Malam Harun malam wannan da ya abin nan gaisuwa saboda haka Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da wa muke magana?
Da harsa nasara ba na ga karamar hukumar ta da karkar.
Malam harɗo ba na ka harɗo a nana fulfulde ko ananta.
Ina na fulfulde.
To me tambayar ka?
To To tambaya ta anan za mu iya tara zakka mu gina masallaci ko kuma famfo haka ne?
To Ko da har kuɗi ne ko kuma ko da amfani ne?
kuma ko da shanu ne za a sayar?
Yawwa, he ka sani.
Yawwa arɗo.
To kuma To bayan haka to to arɗo.
zan zan iya baiwa wanda ya tambayin zakka zan iya bai zakka.
To arɗo to Ko- Ko da ya cancanta.
to da uttu non non ma ɗin ɗin waɗi.
Kuma da karshe za mu iya samun lambar malam saboda akwai tambayoyi da za a yi wani karan ba su ba a yi su a nan ba.
To dara ɗan lokaci bai diki waɗi.
To shi kenan.
Yawwa na ta yau take. To a To, karɓar Allah.
a- abin da ya shafi a tambayarsa ta farko, eh, cewa za a iya za a iya Yawa, gina gina- masallaci da abin nan da zaka.
a'a ba a gina masallaci da kuɗin zakka. Saboda haka masallaci aikin gayya ne. Da farkon shirin nan na faɗi dangogin da Allah ya ce a baiwa zakka. Saboda haka ko kuɗi ko amfanin gona ko dabbobi ba za a sai da dabbobi ko amfanin gona a haɗa wannan kuɗi a gina masallaci ba. A'a saboda haka sai dai kowa ya fitar da kuɗinsa wanda ba na zakka ba ainihin a gina masallaci. Eh, aikin To, gayya ne.
to, to kuma ka ji tambayar sama ta ƙarshe watakila a jihar Jigawa ai ba za ta samu shiga ba. Da- Ko da yake ba mamaki a bashi amsa malam ba komai tun da yake wannan abu muke ba na kwamitin zakka ba.
Me- Abin da yake cewa shine wai a baiwa wanda ya tambayi zakka a bashi?
idan ya cancanta yana daga cikin wanda sifar su a basu zakka fakire ko miskine ya halatta a bashi in ya tambaya To kaji to sai dai kuma kai na bana ka arɗo ai mu duk jihar jiga ko ina akwai sa'i ko wace masarauta tana da sa'in da yake karɓar zakka saboda haka dai kaga kenan sai dai kurin ka bada sunansa a kwamitin zakka insha Allah idan sa'i ya zo karɓar zakka ka bada zakkar ka ka haɗa masa da sunan wane kaza kaza assalamu alaikum tambayar ƙarshe insha Allah eh eh, assalamu alaikum kai ne mutum na ƙarshe a wannan shirin na yau in Allah ya yarda Eh wane ne malam na ƙarshe ya sunanka? Malam Imrana wani gari? To to shikenan. Ci tambayar ka a gurguje minti ɗaya ya rage. Mm. Na'am. To. Mm. Mm. Mm. To, mana cikin minti ɗaya saboda sarƙaƙiyar wannan al'amarin Eh.
wai an ce in mutum ya shiga masallaci to ya raka abi to in ya shiga ran juma'a ya tadda liman yana hudu ba ya zai yi.
zai yi raka'a biyun a takaice manzo alaihi salam yana hudu ba wani ya zo ya zauna sai yanke ya ce ka gaida masallaci raka'a biyu ce a'a sai ce to tashi kai sai ya karasa da cewa idan ɗayan ku ya shigo masallaci liman yana hudu ba to sai ya raka'a biyu amma ya su a takaice To kaga Malam Imrana na kafin Hausa an amsa maka tambayar ka kuma nan za mu yi sallama da masu sauraron mu a madadin hukumar gidajen rediyo Jigawa da kuma ofishin mai girma ma- wato ofishin mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar wanda shi ya ɗauki nauyin kawo shirin da kuma malamin namu Ashak Muhammad Nasir Yahaya Zainab je ciro mata sada mu da ku Muhammad Sale Korau ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh